الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا ترى قوات ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودايا لليهدو داربعين دا أكو wanda ya mawafaka da shi ma tara ga watan shida shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam shekara ta 2022 a yau za mu fara karatu a cikin littafin fikihu mai suna nazmu muqaddimat ibn rushidin wato littafin da ya fi shahara da ɗan rushidi shi wannan littafi an rubuta shi don a yi bayani akan matsaloli na hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ibada tun daga mukaddima farko ya ɗan ishara akan abin da ya shafi tauhidi sannan ya shiga bayani akan tsalki har zuwa sallah har zuwa dai duka arkanul islam duka ya yi bayani akan su da wasu matsaloli ma daban wayanda suka shafi mu'amala asalin littafin ba wake ba ne nasar ne da wani malami da ake kira abul walidi ibn rushidin al-qurtubi mutumin kurduba ne to asali ke da asalin littafin ba waken ba wanda da daɗin malami ne kuma yana tafiya akan mazhaba ta malikiya yana da manya-manyan littattafai da ya rubuta a fiƙihu domin bayani akan matsaloli da suka shafi wato fiƙihun malikiya irin su kama babban littafinsa wanda shi ya fi shahara al-muqaddimatul mumahadatu li bayani maqtadathu almudawwanatu min al-ahkam ash-shar'iyyat to da haka ya cicciro su hukunce hukunce da suke cikin muqaddima sai rubuta wannan littafin ya kai kusan mujalladi hudu zuwa shida ya danganta daga bugun da mutum ya samu kuma ya rasu ta wuraren karni na shida shekara ta 520 yaros saboda daɗaɗɗen malami ne to daga baya a maroko sai aka samu wani malami ana kiransa da abu zaidin arroƙwayi a nisba ce zuwa garinsu roƙwa sunan wani gari ne to a nan cikin maroko na ake masa nisba zuwa ga wannan garin to sai ɗauki a wannan nasar wannan muƙaddima ɗin sai ya waƙe ta wanda waƙen shi ne muke gani sai ya ɗauko waccan muƙaddima ta shi abul walidi alkurtubi rahimahullahu ta'ala sai ya mayar da ya ta waƙe a bahari na rajas to shi yasa a wasu ba sa ma kula da wannan ba sa tantancewa tsakanin shi mai asalin littafin da kuma shi wannan shi an rukwayo ya rasu tun karni na tarama shekara ta 859 ya rasu kabarinsa yana nan maroko yana nan fas garinsu guda da shehu tijjani haka shi ya ɗauki wanda littafin sai mai da shi a waƙe wanda muke gani a yanzu wanda aka sa mai suna da nazmu muqaddimat ibn rushidin fil fiqh al maliki amma asalinta nasar ne kamar yadda muka yi bayani yana cikin littattafai wayanda ake son ɗalibi ya ba su mahimmanci ya ba su kulawa saboda abin da suke ɗauke da shi na hukunci-hukunci za ka duba risala askari amma akwai abubuwan da za ka samu anan masu ba su kawo ba masu fa'idodi da shesa yana da mahimmanci kwarai da gaske to Allah ya gafarta musu baki daya to ya fara da bismillahirrahmanirrahim kama al'adan marubuta wanda mun sha bayani akan abin da ya shafi basmala ya tabbata a aikace aikin annabi idan zai rubuta abin rubutu to yakan fara da bismillah Hmm? yawwa haka an hagani ga rubuce-rubucensa ma akwai hadisi da ake ruwaitowa cewa duk wani al'amari ma'abuci mahimmanci wanda ba za a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba su wannan mai yankakkiyar albarka ne wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda malamai suka yi bayani sannan koyi ne da littafin allah in ka bude alkur'ani abu na farko da za ka fara gani bismillah to sai mala ya ce ƙwalal faƙiru abidun rahmani min ba'di bismillahi zil ihsani alhamdulillahi al'azimil khaliqi البارئ من غير شكل سابق نحمده جل على الآلاء بحمد من في الأرض والسماء لأنه الموصوف بالمحامد رب لكل ناطق وجامد واعلم هداك الله للسداد بأنه فرض على العباد أن يعلموا بالقلب واللسان في حالة السر وفي الإعلان أن لا إله ليس إلا الله وكل شيء حادث سواه فعابد المحدث ذاك عابث إذ كلهم مفتقر وحادث والله دائم الوجود والقدم فلم يزل ولم يسابقه عدم سبحان من ليست له بداية ولا له حد ولا نهاية ثم لا يتي الفقير wanda yake mabukaci ga Allah subhanahu wa ta'ala abidun rahmani mai bauta ga Allah mai yin ibada ga Allah ƙala to wanda yake da wa'annan sifofin ƙala ya faɗa hmm? me ya faɗa ya ce min ba'adi amma ha maganan nan tashi ya faɗe ta ne bayan gabatar da bismillahi bayan gabatar da basmala zil ihsani Allah wanda yake ma'abuci kyautatawa ta yadda hatta wanda Allah bai sosai kaga ya yi masa ihsani musamman kafirai kaga Allah baya son kafirai amma sai kaga Allah ya ba su dukiya da lafiya da mulki da sauransu alhamdu godiya ta tabbata ga Allah lillahi ga Allah ko ta cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala al'azimi Allah wanda yake mai girma shi hamdu kamar yadda mafi yawan malaman asha'ira suke kawowa da wasunsu cewa hamdu kashi hudu ne akwai hamdu wanda yake da alaka da Allah shi kuma ya kasu kashi biyu ana kiransa kadimani akwai hamdu wanda yake da alaka da bawa shi ma ya kasu kashi biyu ana kiransu da hadithani wacce kadimai ne guda biyu hamdu na farko shine Allah ya gode makansa to wannan kadimun ne ko kuma na biyu Allah ya gode ba bawansa shi ma wannan kadimi ne hakanan bawa ya gode ma Allah na uku kenan to wannan hadisun ne ko bawa ya gode ma bawa dan uwansa shi ma wannan hadisun ne to idan an ka ce alhamdulillahi suka ce dukkanin anwa'u dinnan guda hudu alɗinnan ta shigar da su ma'ana idan an ce alhamdu shi ne suka ce assana'u bil jamil shi ne a yaba abu da yaban abu da wani abu wanda yake mai kyau wannan shi ake kira alhamdu idan ka yabi Allah da sifofi masu kyau to kaya hamdu al'azimi Allah wanda yake mai girma alkholiki kuma shi ke halitta ta hakika duk wani wanda ba Allah ba ko kaga yayi wani abu a zahiri kaga kamar halitta ne to wannan photocopy kawai yayi amma alkhaliqu hakikatan huwa Allah sai ce albari'i kuma shi yake ƙaga abin da babu kaga bambancin Allah da halitta kenan ga duk sanda aka ce ka zo da wani abu to sai ka je ka dubi samfuri eh eh misali a matsayinka na kafinta aka ce ka buga kofa ai ba haka ɗaya za ka samar da kofa ba sai ka haɗa kayan aiki sai ka nemi katako da kusoshi da sauransu sai ka harhada daga nan sai ka ce ka samar da ainihin kofa amma shi Allah ba haka ba haka a matsayinka na magini aka ce ka gina gida sai ka gina ai ba haka dai ka samar da gidan ba sai da kan nemi abubuwa daban-daban wala Allah laka ko siminti ko yashi ko bulo da makamantansu sai da kan neme wasu abubuwa mu kawina tu to shi Allah lokacin da zai halice ka da mi da mi ya hada da mi da mi ya samu ka gane bambancin kada Allah haka kawai Allah ya samar da kai ganin damarsa tun da ka duba annabi adam lokacin da za a halice shi aka halice shi da laka ko ƙasa amma ban da shi duk wanda ya zo duniya inda dan adam ne sai aka halice shi da wani abu na daban ba da asalin abin da an ka halice annabi adam da shi ba kuma ba na annabi adam din aka ɗiba ba a'a wani abu daban kuma wannan abin shi ma Allah ya halice shi ba na wani na Allah ya samo ba ko ya amso to wannan shine ma'ana albari'u haka ga sammai nan tawa Allah ya kalla sai ya tashi a gaba kai yanzu ko gida za ka yi sai ka ji an ce wai sai an zana bai ba san gidan da zai yi ba sai ya nemo mai zane ya zana mai Allah ya tausaya bada so ka gani riga in zai sa sai an auna sai ya nemi kalan kayan da zai sa to kaga kai ba bari'un kake ba shi yasa ya ce min gairi shakalin ba tare da wani sifa ba sabiki wanda ya gabata shi Allah in zai yin abu to ba wani wanda ya gabace shi da Allah ya dan adam ba wani da ya taba wani abu sunansa dan adam da Allah ya sama ko sammai ko kasai babu wani da ya taɓa yin wani abu mai suna sama ko ƙasa to shine min gairi shakalin sabiƙin kai kuma komi za ka yi sai ka kwaikwayi na wani ko ba haka wani duk abin da za ka yi za ka ƙoƙari kake yi ka samu na wani sai ka yi iri ne eh sai ka yi irinsa ko wani ma har karatu wani yake kwaikwayo da haka suke wani magana wani ma yake kwaikwayo tashi wadda Allah ya bashi baya su ya aji abin da Allah ya bashi can kyautar wani wai yake sata to Allah ya sawaka ka dogara da baiwar da Allah ya baka kuma ba gode ba to ka samu matsala yana yiwa ba tsoron Allah ku gura ba to in ka ce ka kwaikwaye shi to ba lalle ba ne abinda Allah ya bashi kai ya baka ko ba haka ba ne baka san ƙurar da ya sha da hayaƙin da ya fito ba to ba a kwaikwayon wani amma ya halatta ka ga wani da abu na alkhairi mai kyau sai ka yi fata Allah ya baka irinsa annan ba komai amma komai ka ce wai na wani kake kwaikwayo wannan ba daidai ba ne nahmaduhu muna gode ma Allah jalla ya ɗaukaka ala sannan ya ɗaukaka ƙarfafawa ne ko kuma alal ala'i jalla ya ɗaukaka to wannan godiyar da muke yi alal ala'i mu ne mai ita ne bisa ni'imomin da ya yi a kan wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha Allah ya mana ni'imomi da yawa bihamdi da gode maman wannan da fil ardi ya zamo abin bauta a cikin ƙasa wasu sama'i da sammai sama da ƙasa shi ake bauta ma hatta gumaka nan ƙasa ne kawai da kaje sama babu wani abu da ake bauta ba Allah nan ne za a samu masu bautar rana duwar wasu da sauran halittu amma can sama Allah kawai ake halitta hmm? sai ce li'annahu domin shi Allah subhanahu wa ta'ala al-mausufu ai huwal mausufu shi ne abin siffantawa bil mahamidi ko shi ne wanda ya siffantu da abubuwa na yabo masu kyau duk wani abu da za a yabe shi mai kyau to ya siffanta da shi rabbun shi mahalicci ne ko mai reno ne likulli ga dukkan natsiƙin halitta mai magana duk wata halitta da kake gani mai iya magana Allah ya halicce ta shi ke renonta kuma shi ke ba ta abinci amma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizqa saboda haka kowa da ha gani abincin shi yana wurin Allah amma an sanya a sababu eh wane ta hanyar wane zai ci abinci wane ta hanyar kaza zai yi kuɗi wane wannan a sababu ne ba su ne suka baka ba wa jamidi da kuma duk wani wanda yake sandararre wanda baya magana kamar duwatsu da sauransu wa'alam ka sani hadaka Allahu lissadadi Allah ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake na daidai bi annahu tabbas yadda lamari yake fardun wajibi ne farilla ne alal ibadi akan bayi an ya'lamu su sani bil qalbi da zuciya wal lisani da halishi fardu ainin ne kowa ya san abin da za a faɗa duk wanda an mukallaf ba a ɗauke masa ba sai ce fi halata sirri a hali na asirce wal ne da hali na bayyanawa shine Allah ilaha lallai babu abin bauta bisa cancanta laisa illallah eh, bai zamo ba a ce wai ga wani abu ya cancanta abota masa to babu shi illallahu sai Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu shay'in dukkanin komai ba Allah ba hadisu fararre ne an yi lokacin da babu shi ba ba haka ba ba gani kai kanka in ka dubi kanka ya yi lokacin da babu ka don kana da shekarun haihuwa to kaga kamin shekarun nan kaga babu ka sai ce siwahu hadisin siwahu wato fararre ne in ba shi Allah ba shi Allah ba hadisi ba ne shi dama Allah akwai shi ba shi ya samar da kansa ba yadda wasu jahilai ke faɗa a dama shi Allah maujudin ne akwai shi fa'abidul muhdasi mai bautar abin da aka kaga aka samar da shi alhali da babu shi wanda zai zo yana bauta ma gumaka a dukkanin su muhdasatu ne wai da bauta ma wasu halittu sai ce za ka abisu wannan wasa yake yi ba ibada yake yi ba wannan abu da ya ba a kiransa ibada sunansa wasa iz sai kawo jumla ta aliliya ce saboda kulluhum dukkaninsu da su masu bautar da ababen bautan muftakirun kowa mabukaci ne kowa talaka ne so kaga talaka na taimaka ma talaka wanda za ka bauta ma ba Allah mabukaci ne kai ma mabukaci ne ko ba haka ba kamar akwai ta kabila cikin larabawa wanda malamai sun ce a babu waɗanda allolinsu sun ka amfane su in ba wannan kabila ba saboda su da sun ga tashi sai suka sassaka allolinsu suka nemi alkama da zuma da gari na dabino sai suka kera allolinsu suka dinga bauta musu ana nan sai yanayi ya juya aka yi yunwa suka kame allolin suka canyi kaga su allolin su amfani su sai an ka canyi ta wata kabila ce daga cikin kabilan larabawa ana kira su banu wahilata to sai ce wa hadisu kuma wannan abin da za ka bauta ma hadisi ne fararre ne wallahu shi kuma allah da'imul wujudi mai dawamamme samuwa ne ba lokacin da za ka neme shi ka rasa amma wanga da ka zo kana bauta ma za a yi lokacin da babu shi to in kana neman taimako wa zai taimaka ma ko kuma yin shi kenan sai ka sake neman wani allah kuma eh to kaga abu bai ba sannan in ka samu matsala ba zai iya taimaka baka ba ce ai ya baka lafiya kaza kaza walƙidam walƙidam da kuma gabaci bi ma'ana allah bai da farko ba a cewa ga lokacin da Allah ya fara eh duk da cikin sufaye an samu wanda ya ce shekarunsu ɗaya tare da Allah eh wani ya ce Allah ya tsere mai da shekara biyu to kaga su sun ɗiban ba Allah lokaci wasu waliyai ne an kaci suke baɗin wayannan maganganu to kaga su a wurinsu Allah na da shekaru tun da ya zan ɗaya da Allah Allah sa'an shi ne shi kuma wannan ya ce a Allah wansa ne yayinsa ne ya ba shi shekara biyu sai da aka samu Allah da shekara biyu shi kuma an ka haife shi aka same shi to sufa yake nan sai ga jabu ka bagata na ko? da rubuce yake a littafi falam ya zal Allah bai gushe ba yana nan samammensa kuma ba zai taɓa gushewa ba walam yusabiqhu adam adamun rashi walam yusabiqhu kuma bai gabaci Allah ba ma'ana ba a yi lokacin da za a ce ai babu shi ba ko yaushe akwai shi subhana tsalki ya tabbatar ma man wannan da laisat lahu bidaya baya da farko shine Allah duk wanda ba Allah ba to yana da farko hmm? Allah ne kawai ba shi da farko subhanahu wa ta'ala ko wani shehi a Kano ya ce shehu Ibrahim baya da farko awwalul azalatin saboda haka ba a san farkonsa ba dama shi akwai shi wala lahu haddun Allah ba ya da iyaka in ma akwai ta mu ba mu sani ba mu halittu to wannan shi ne ta ɓangaren mu to za mu ce Allah ba ya da iyaka ba mu san iyakarsa ba kuma bai tabbatar da cewa yana da iyakan ba wala nihaya kuma Allah ba ya da ƙarshe kullu shay'in halikun illa wajaha to Allah baya da ƙarshe wala lahu shibhun Allah baya da shibhu wanda za a ce yayi kama da shi kamar yadda kai za a ce ga wani can ai yayi kama da wani la hakan bai zamo ba wala yushbihuhu kuma baya kama da Allah ma abin nan da khuyyala aka suranta fil uquli a cikin kwakwali duk abin da kwakwalwarka za ta baka to wallahu khilafu zalika ba haka Allah yake ba kwakwalwarka ta yi ƙarya shedan ne kawai zai zo ya dinga nuna ma ai Allah kaza kaza wannan duk aiki ne na shedan amma Allah ba haka yake ba domin washibhu la yasihu fi man la yura washibhu kama la yasihu baya tabbata fi man la yura ga wanda ba a gani abinda ba a gani ana cewa ga wani abu ya kama da shi ya zan shirme wa za ka wahamin in ma an faɗi haka to wannan wahami ne kawai shiririta ne ɗaimuwa ce fil uƙuli da ya auku a cikin hankula waftera kuma ƙarya ne don shi Allah ya kore makansa laisa ka mislihi shay'un jalla Allah ya ɗaukaka anit tashbihi daga barin wato tashbihi kama da shi wata tamsili ko kuma misaltuwa da shi a ce ga wani abu za a misalta shi da Allah ko ga wani za a kamanta shi da Allah haza wannan magana da kaji an faɗa minal mu'taqadil jamili ya daga cikin abin da ake kudurcewa kyakkyawa aƙida ce mai kyau wa annahu haƙiƙa shi Allah lahu sifatul aliya yana da sifofi maɗaukaka hayyun Allah rayayye ne alimun masani ne ƙadirun mai iko ne wa baƙiya wannan ha'us sakata ce ai wa baƙi Allah kuma wanzaje ne bi ma'ana la nihayatala bai da ƙarshe subhanahu wa ta'ala sannan ya ce malam ya ce muhaiminun Allah mai shaida ne akan bayansa musawwirun Allah shi yake suranta halitta yadda ya su ƙaharu Allah shi ne mai rinja akan kowa sai ce mudabbirun mudabbirun Allah shi yake tsara al'amari yadda ya su al'abisaru idanu la tudrikuhu ba sa riskan Allah Binda ake kira al'idrak shine al'ihada shine kaga abu ta kowace fuska to idanu ba sawa ba su iya ganin Allah a haka subhanahu wa ta'ala lahu ya tabbata ga Allah alkalamu zance wa sami'un Allah mai ji ne wa basiru Allah mai gani ne likulli shay'in ganin nan nasa ya tabbata ga dukkan komai min jalilin abin nan babba ne au haƙiyar ko ƙarami ne komai Allah na gani la ya azubu mithqalu khardalin ƙwayar buburwa ko ƙwaya azarra ko ƙwaya komayya la ya azubu baya kubucewa an ilmihi daga ilimin Allah wai zamanta kaɗan ko ya ƙarama to ba ta fita daga ilimin Allah ba hmm? ba ta fita ba wala ya futu kullu shay'in ilmahu yadda shehu abdullahi yake faɗa ya ati biha alfa'alu ranar tashin kiyama Allah mai yawan aikata abin da ya ga rama zai zo da ita duk abin da ha gani sai Allah ya zo da shi hadda kwarin nan da kake gani ba wa fa'ilun Allah mai aiki ne ya fa'alu yana aikata ma a rada abin da ya ga dama kama lahul ahkamu kamar yadda hukunce-hukunce duka na Allah ne wal irada da kuma nufi izma lahu min mani'i min bai zamo ba mani'i mai hannuwa fi mulkihi a cikin mulkin Allah ba a taɓa samu a cewa ga wani abu ya kasa yiwa ga mulkin Allah amma ga ka an naɗa ka kai a shugaban ƙasa kana ji kana gani wani abu ba ka iya shi kuma ka haƙura ko babu to shi Allah ba haka yake ba jalla Allah ya ɗaukaka anil abu dadi daga barin kishiyoyi Allah bai da kishiya wal munazi ko wanda zai zo ya jayayya da shi Allah ya ce kaza a ce akwai wata majalisa ta ce bata yadda ba wa annahu haƙiƙa shi Allah jalla ya ɗaukaka lahul asma'u yana da sunaye ƙadimatun sunayen nan kuma ƙadimai ne ma'ana ƙadimai ne ma'ana kamar yadda Allah ba ya da farko to haka sunayensa ma ba su da farko yanzu kai kila sunanka zaidu to ai akwai ran da an ka sama zaidu kaga sunanka ba kadimi na ba harisun ne to shi allahu dama akwai allahu arrahmanu dama akwai shi ba wani lokaci ne allah ya sama kansa arrahmanu ba la yadda zatin allah yake kadimi haka sunayen allah su ma kadimai ne ba naɗa su an kai ba sai ce alfana'u karewa la yudriku ha baya cin mata eh sunayen Allah ba sa karewa kai yanzu da ka mutu sunanka eh ko ungo kuɗi aka ce shekara goma ka kawo sunayen waɗanda sun karasu an baka aiki wasu kamanta Allah ya gyara li'annahu domin shi Allah subhanahu wa ta'ala kalamuhu ko wato ƙur'ani zancensa ne haƙiƙatan yana magana kan alƙur'ani eh haƙiƙatan ƙur'ani zancen Allah ne bisa ga haƙiƙa wannan yana lardi dai ga mu'tazila suka ce maganar Allah halitta ce laisat ko zancen nan na Allah ko kuma sunayen Allah ba su kasance ba bi khaliki wato su ne suke halitta su ba su halitta komai wala makhaluka kuma ba halitta su aka yi ba a sunaye dai ne wanda Allah dama yana da abinsa subhanahu wa ta'ala sai ce wa wa'ada Allah Allah ya yi alkawali دخول الجنة شجاء الجنة جوان دا من يحسيها من يحسيها كو من يحسيها سبو دا وزني eh saboda man kai a sharɗiya man yi husiha duk wanda ya kiyaye sunayen nan na Allah wa amilan bis sunna bayan ya haddace kuma ya aiki da sunna to wa'adallahu dukhulal janna Allah ya mai alkawali zai shiga aljanna yana ishara zuwa ga hadisin manzon Allah na lillahi ta'ala tis'atan wa tis'i nasman man asaha da khalal janna Allah yana cikin sunayen Allah akwai sunaye 99 wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna to ba wai ka haddace ake nufi kaga akwai sharadi wa amilan bis sunna bayan ka haddace su ka yi aiki ka bauta ma Allah da su kuma ka yi imani da abin da suka kunsa ba wai ka zo ka zauna ka haddace tun daga na ɗaya har zuwa a ba wannan ake nufi ba kiyayewa ake nufi ta aiki da imani da sauransu an gane ko? to wannan kenan to can da ya ce li'annahu akwai wata nusa da ake cewa ake sawa li'annaha sai zan damirin ya koma ga sunayen ya koma ga sunaye domin su sunayen kalamuhu zancen Allah ne hakikatan bisa ga hakika ba masu halitta ba ne kuma su ba halitta su akai ba to sai ce muhammadun bayan a abin da ya gabata sai tabbatar da risala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na yi imani da manzon Allah to bihi hmm? to gana ko ba hmm? Hmm. to ni bai kawo bai shi ba ni nuska ta babu shi to haƙiƙa kalmar shahada ba ta cika don ka ce la ilaha illallah ita yake sharhi tun ɗazu ba ta cika dole sai ka haɗa da mi illa bi zikiri shahada ko illa bi zikiri sahibi zihada to yayi duk ɗaya ne ko ka ce zihada ko zahada wasu to sai ka ambaci annabi muhammad shine sahibu zihada din ma'abuci zuhudu to shine muhammad sai badali in baka san shi ba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce ya bihi da haka ne ya fil islamu idan ka faɗi la ilaha illallah ka ƙara da shahadatu anna muhammadar rasulullah to a musuluncinka ya cika amma yan ka takaita ga bangaren farko babu nubuwa hmm? an samu ilahiya amma babu nubuwa to musulunci bai cika ba sai an hada duka sai ce min rabbil ula daga ubangijin darajoji maɗaukaka assalamu shine mai suna assalamu cikin sunayen Allah akwai assalamu sannan kuma shi annabi Muhammad ja'alahu Allah ya sanya shi makarunan abin gwamayawa fil azani cikin kiran sallah za ga ya zo kiran sallah akwai sunan Allah sannan sunan annabi ma'asmihi tare da sunan shi kaza ka fil imani to haka ya gwamaya shi a cikin imani in ka zo furta la ilaha illallah to sai ka hada da muhammadun rasulullah sai ce arsalahu allah ya aiko shi ila jami'il khalqi zuwa ga halittu gaba daya hudan dan ya zamo shirya wa rahmatan ya zamo rahama za haƙi ko ma'abuci gaskiya wa sadiqun kuma ya zamo mai gaskiya musaddaqul maƙala wanda ana gazganta maganarsa sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ja'a bihi aw qala a cikin duk wani abu da ya zo da shi ko ya faɗa to za a gazganta sallallahu alaihi wasallam to shine mala yace fa hazihi wannan bayanin da na yi maka da kalaman da kaji kalmomin da kaji aqidatul imani shine aqida ta imani duk wanda bai da abin gada an ka faɗa ba mumini na ba ya je ya gyara imaninsa sannan wajibatun fardun kuma wajibi ce wa farilla ne sai ya ce alal a'yani akan kowane zati jam'u aini saboda haka ba wani wanda zai ba fardu kifaya ba ne fardu ainin ne to shine alal ayani ma'ana alal zawat kan kowane zati to wajibi ne gare shi ya san wannan falhamdulillahi alama an ama godiya ya tabbata ga Allah wanda ya yi ni'ima bihi da samun annabi ala ibadihi akan bayansa wa tammama kuma ya cika manzanci da shi ko kuma ya cika ni'iman nan da shi wa ba'ada hamdillahi to bayan gode ma Allah fil abayati a cikin baitocin da suka gabata nusni muna kyakkyawan yabo ga Allah idan a wannan lokaci sai ce bi afdali as-salati da mafi falalan mafificin salati ala nabiyyin bisa ga wani irin annabi babba khussa bil jalala an ware shi an keɓance shi da girma muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mukammalin risala wanda aka cika risala da shi sai ce wa radiyallahu anis sahaba allah shaida da sahabbai gaba ɗaya zawai tuƙa ma'abuta tsoron allah wal majidi da girma wal ina ba da mai da lamari ga allah wa as'alullah ina roƙon Allah bulugal qasdi in samu cimma nufina in samu kaiwa ga manufata ga niyyata shine na waƙe wannan littafi li nazmi na fara'id bin rushd shine waƙe farillan da ibn rushd al-qurtubi ya tattara wannan shine manufar shi abu zaidi ar-ruqayyi rahimahullahu ta'ala wa rubba malin ghairihi ziyara amma so tari kuma za ka ga na kawo ƙarin wasu maganganu wanda ba na shi ba mana ba zalla abin da shi malamin ibn rushd ya kawo ya tsaya ba a ya ɗan ƙaƙƙaro su abubuwa sai ya ƙara sai ce na ziruwa za mu ƙara kai ta hasulal ifada domin fa'ida ta tabbata eh ila akwai wata magana dole sai an kawo wani abu sai ce wannan fa'ida likahalin gadar cijo au shaikhin ko tsoho au sibiyani ko ƙananan yara kowa zai amfana au man yuridu ko kuma duk wani wanda yake nufin ilma haza shani ilimin wannan sha'ani to insha Allahu inda ya ji abin da zan faɗa to zai amfana kowane babi ya ce wa ƙad kuma haƙiƙa azintu na ba da izini fi salahin dangane da gyara lil halal ga kurakurai duk wanda ya karanta ya ga kuskure ya gyara kana da dama in kaga an kawo abin da bai bato sai ka gyara sai ka kawo abin da daidai amma ba ga kowa ba sai ce likulli zilubbin ga duk wani wanda yake ma'abuci tataccen hankali wanda yake da hankali tatacce ba mai gurɓataccen hankali ba sa akwai wanda hankali ne ba baya da tsafta mudawin wanda yana magani lil'ilali ga illoli na jahilci a ga malami ke raka je kana jahili saboda karambani ka ce yana yi kuskure eh a to ba da ku ake ba eh wanda ya sa abin da ya kai kai sai ka tsaya mahallinka hmm ka gani wani malami yake cewa su tari wayanda ke cewa kaza kuskure ne ko kaza ba daidai ba alhali wannan abin musabbabinsa shine ta ɓangaren sani makarancin karatunsa ko kuma su ulfahami bai ma tsaya ya gama fahimtar abin ba bai ma gane abin da ake faɗa ba kuma ya gaggawa ya ce an yi kuskure ka gani so tari hakan yana faruwa to kaga kai da baka fahimci abin da aka kawo ba to ina magana ka gane ina an kai daidai ina ina an ba daidai ba eh to wannan shine saboda haka in ka cancanta ka kai matakin ka gano kaza kuskure ne zaka iya cewa kaza kuskure ne kowa da yayin kuskure sai wanda an ba asumi amma ka kalli matsayarka ka kalli sikelin ka ka kalli ma'auninka a wane matsayi kake a wace musawa kake mi ka taka a ilimi ka san baka taka ba to ka tsaya matsayinka ka rufa makanka asiri yi ƙoƙari ka gano illarka ka gano rauninka ka gano naka kuskure tabbatun kurakuran wasu to wannan shine abin da da yawa ba sa gane ba to wannan ita ce muƙaddima a insha Allahu in mun dawo sai mu ci gaba da farkon littafin subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa